بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 29 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 20 ga watan oktoba 1998 idan ba manta ba muna karatu a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله muna ƙarƙashin babin da ke da bayani da al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasa mun karanta wannan babi da hadisin da ke cikin shi mun fara shiga ainihin babin ruku'i sai lokaci ya kure mana to dangane da wannan babi da muka fara a jiya ma'ana babin da muka kare a jiya shine babin al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasati wannan babi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إذا جماعة بسمان تابا يا كاو حديثي نينا أينهن سيدنا عثمان ابن أبي العاص ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban shi ya zo ya ce ya manzan Allah duk sa'an da na tashi ina sallah sai shi ɗan ya sha makance tsakanina da sallata ya ta rikida mini sallata in kasa gane kan gadon sallata kullum sai rikici ya same ni haka ya rikita mini ƙira'ata in cuɗe kullum al'amari ba daɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wannan irin shaiɗani sunan shi kin zabu duk sa'an da ka ji shi ya zo maka sai ka ainihin yi ta'awuzi so uku ka tofar ainihin so uku kamar yadda muka yi bayani jiya sai kai a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi hagu da kai sai ka tofar haka za ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku ya ce yayin da ya haka sai Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar mishi da ainihin wannan ainihin shaidani ina fatan jama'a sun gano wannan wannan hadisi sai muka fara tattauna matsala jiya cewa yanzu wannan hadisi na nuna dukkan sahabbai kenan na da aƙida akan cewa ashe shaidanin aljani na iya cutarwa har inda ya kai cutarwa ma gashi a sallah tunda gashi ya ce wannan ainihin wato shaidani ya shiga tsakanin shi da sallaci don ba cewa ya sallar tana rikice mishi ba cewa ya inna shaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati sai ya ɗora wannan matsala akan ainihin wannan shaitanin aljani manzo Allah bai ce dan ne zaka ce shaitan yana rikita sallar ka ashe baka da imani ashe wannan ya nuna cutarwar da shaitanun aljanu suke gaskiya ce shi ne sai annabi ya bashi ainihin makarin wannan matsala ta wannan ainihin shaidanin aljani to a jiya muka fara bayani wannan matsalar muka ce gaba tsakanin ɗan adam da shaidani ko kuma da aljani a takaice gaba ce wadda take rikakkiyar gaba sakamakon hassada da girman kai da suka shigi iblis tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin nufin zai halicci annabi Adamu mala'iku suka ce ya Allah za kuma kai wata halitta da za ta ta'addanci tana kashe-kashe tana zubda jini da barna ainihin a bayan ƙasa sai ainihin Allah maɗaukakin sarki ya ce ni na san abin da ba ku sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce na san abin da ba ku sani ba menene abin da na sani wanda ba ku sani ba ni na san gaibu Allah ya san gaibu saboda haka sai Allah ya halicci annabi Adamu da ya halitti annabi Adamu sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adamu duk abin da ke cikin aljanna Allah ya karantar da shi sunan shi ya bashi wani ilimi a kan shi shi ne Allah ya yi ƙoƙarin ya nuna wa mala'iku wannan halitta da kuka nemi ku rena ka ta fafi ku daraja a wurina don ta ɗare ku da abu mafi daraja shi ne ilimi sai Allah ya ce su gaya musu sunayen abubuwan da ke aljanna sai suka kasa sai Allah ya ce Adamu duka ba su labari shine annabi Adamu duk ya gaya musu sai annabi Adamu ya zama ya fi ainihin a mala'iku daraja to in ya zan ya fi mala'iku daraja to jazman ya fi shaytanu daraja ya fi aljanu daraja kenan to shi kenan sai aka ce to tun da ya fi ku ilimi to ku faɗi ki mushi sujuda gaba ɗaya duk baki ɗayansu suka faɗi suka mushi sujuda a wannan lokacin Iblis na cikin su shi ma sai shi ya girman kai Allah yake kana minal jinni shi cikin su yake amma shi ba mala'ika bane aljanni ne shi fa fasaqa an amri rabbi shi sai ya tawaye sai ce ba zai sujuda ba abin da ya dauke shi akan haka kuwa shine hasada mummunan siyasi yayi yaya za a yi ni da ka halicce ni da wuta shi ku ka halicce shi daga ƙasa kuma a ce wuta ta durƙusa ko ta kwanta ta ainihin yi wa ƙasa sujuda wa Allah maɗaukacin sarki ya la'ance shi gina iblis ya ce ya Allah akan wannan har ka la'ance ni ya ce to da shi da zurriya shi ba zan bar su su zauna lafiya ba to shi ne ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya gado ya yi sanadin an warta ko annabi adamu daga aljanna to ko kuwa da ya nasara to tun daga nan sai Allah ya haɗa mu baki ɗaya zai mana baki yake ku taho ku zama maƙiyan junanku mu muna kin aljanu su suna kin mu to don duniyar nan a zauna lafiya cikin hikimar Allah sai Allah ya saka ya mana su mu ba mu ganin su su kuwa suna ganin mu ma'anar ba mu ganin su shine ba za mu iya ganin aljani da surar shi ta aljani ba amma an aljani ya rikide ya zama wani abu da idan ka ke iya ɗaukar ganin shi za ka iya gani aljani ya rikide ya zama maciji ko ya zama mace ko namiji ko maciji ko kuɗi ko wani abu za ka iya ganin shi a nan don baka gan shi a cikin irin surar da shi yake iya ganin ka ba kai yana iya ganin ka a matsayin ka na mutum ko baka rikida ka zama wani abu ba to amma shi ba za ka iya ganin shi a surar shi ta aljanu inda ya rikida ya zama wani abu ba a ƙarƙashin wannan ne waccan aya take magana akan cewa innahu yarakum huwa wa dhurriyyatuhu wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi iblis da shi da zurriyarsa suna iya ganin ku sai Allah yake min haythu ta yadda su suke iya ganin ku a siffar ku ta yan adam to ku ba za ku iya ganin su a siffar su ta aljanu ba amma an sai da kuka sun zama wani abu za ka iya ganin su haka mu'amala da su kamar yadda da yawa malaman su ma suka ce aure na gudanuwa tsakanin ainihin ɗan adam da aljanu to a takaitan takaitawa wannan gaba da ke tsakanin mu da su sai ya zama wannan gabar ta fi tsanani dangane da fannin su saboda duban asalin yadda halittarsu take halittarsu akwai harara a ciki akwai zafi a ciki saboda ne saboda ainihin wuta ce asalin abin halittar yasa babu rahama tare da su mu kuma akwai taushin hali da rahama tare da mu saboda asalin duban madda abin da aka halicce mu shine annabi adamu an yi shi daga ƙasa ne mu kuma ƴaƴan shi daga mani aka yi mu da ƙasa da mani dukkan su abubuwa ne waɗanda suke masu taushi masu sanyi to sai zama gabar ta fi tsanani ta fannin su wannan gaba da Iblis da zurriyarsa suke da ita za ta fi kashi biyu. Akwai gaba wadda akwai manufa akan wannan gaba mafi muni ita ce ya waye gari ya ganka ka zo wuta kamar yadda shi ma zai je wuta. Shi ne aka shiga wuta aka daidaitu tsaf sai Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr. Sai ku dan ya miƙe yayi jawabi a cikin wuta bayan yan wuta sun gama shiga yace Allah ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya ya ce in kuka bi shi zai saka ku aljanna ni kuma na yi muku alkawari na ru'i da yaudara kuka biyo mu to gashi yau ta faru ta kare mun waye gari ni da ku a wuta fala talumuni wa lumu anfusakum kada shegan da ya zarge ni kowa ya zargi kanshi ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiya ba zan iya fitar da ku ba ba za ku iya fitar da ni ba ko kuma yace azzalumai a yau sun yi asara ko tafiya ba ku yi to wannan ita ce babbar manufa akan wannan gaba ya ganka ka shiga wuta ƙaramar manufa kuma ita ce a nan duniya to ya kasa ta kashi biyu da shi da zuriyar akwai daga cikin ƙananan manufofin guda biyu na ɗaya ga cewa ya ruguza maka ibadarka na biyu kuma ya ga cewa ya saka cuta a cikin ainihin wato jikinka idan gane da ainihin ya lalata maka ibadarka shine wannan hadisi na Usman yake magana ashe yanzu wannan karamar manufar iblis ce akan dan adam wanda ya ruguza maka ibadarka don ya san ruguza maka ibadarka din nan shi zai haifar da waccan babban manufar na ka ce kullum kana sallah kullum sallar ka a rikice qira'a ka a rikice ina sallah jama'a in aka ce babu sallah kuma ina aljanna ranar kiyama in aka ce ba aljanna sai ne sai wuta to manufar ta tabbata babba kenan to haka ainihin wannan manufar tashi wajen ya rikita ta dangane da tsarki al'imam muslim ya ruwaito hadisi sahihi manzo Allah yake idan mutum ya zo fara sallah sai ke ɗan yanzu rinka ce musu ahdatta alwalarka ta kare ka yi tusa ka yi hadasi ba ka da tsarki fa manzo Allah ya ce karka sake ka gaggata shi ka ƙaryata shi ya ce karka sake ka yanke sallar ka sai ka ji karar tusa ko kuma sai ka ji warin ta to wannan ainihin don ya ga cewa ya ruguza maka ibadarka ya lalata maka ibadarka daga cikin wannan fannin ke a tattaƙaice sannan ɓangare na biyu na cutar da jikinka shine iblis ya ga ya sanya maka hauka kamar yadda ainihin hadisin da muka karanto a baya yake nunawa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه manzo Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga shaitan ya sa musu hauka a cikin shedanin aljanna yana son ya hauka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sannan na biyu akwai hadisi sahihi wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim da ainihin Abu Dauda da sauran littattafai wata mata cikin kannan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna ainihin Hannatu hannatu ko hannatu ta zo ta samu ainihin manzon Allah ta ce ya Rasulullahi jinin haila yana zubar mini zuba mai yawa yadda yake baya kakkautawa ko kaɗan ko in daina sallah kenan ko manzon Allah ya ce a'a wannan irin shedani yana zungurin wata jijiya ne sai ta ci gaba da zubar da jini dan kin ga wannan karki ainihin daina yin sallah jinin istihaba kenan ko kaga cutarwa kenan a cikin jikinta sa'an nan yana daga cikin irin wannan cutarwa ya ainihin shige ka a cikin jikinka ya rinka gurza ka a ƙasa kamar da hadisin bukhari da muslim ya zo a cikin ainihin kansun a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas yace wa afa'u nuna maka wata mace yar aljanna afa'u yake yi yake wannan mata ka ganta ta zo ta ce wa annabi tana faduwa tana farfadiya kuma wannan farfadiya in ce tana tsiraiki manzo Allah ka roƙa min Allah to ma'aiki yake da za ki haƙura to da aljanna ce garantin ko wannan mata ta ce to na haƙura amma tsiraiki fa da nake ji manzo Allah ya roƙi Allah ta daina yin tsiraiki din wannan buga ta da ƙasa da take faruwa ta hanyar farfadiya malamai sun tabbatar da wannan farfadiya nau'in ce daga cikin nau'in farfadiyar da aljanu suke sakawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a takaitan takaitawa waɗannan na daga cikin manufofi na shi ainihin shaitan ya ga cewa ya sanya ka ka kafirce wa Allah ka ki bautar Allah ranar alkiyama kuwa ya gari da kai da shi a cikin wuta in haka bata samu ba to sai karaman manufar shi shine ya saka maka cuta a cikin jikinka ko kuma ya zo ainihin ya saka maka lalaci ko kuma na kasa a ainihin cikin sallarka ko wata nau'i na ibada taka domin yanzu yaccan matar kaga a yadda ita take fahimta tana cewa ta daina yin sallah domin jinin ittihaba yana wucewa mace akwai cikin matan annabi ummu habiba ko da take kara bakwai jinin ittihaba yana fita daga farjin ta tsaya yanzu kaga in bata san fiki ba bata san karatu da yaya shikenan sai ta daina sallah baki daya a ce musulmi ya shekara bakwai baya sallah wace asara ta wuce wannan dama mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaicen takaitawa na daga cikin ainihin manufofi na ainihin Iblis a kanmu. Yana daga cikin waɗannan manufofi har wa yau, shine sarƙafa gaba da kiyayya a tsakanin ɗan adam. To sakamakon haka sai Iblis, ɗanun albanu suke samun ainihin haɗin gwiwa da ɗan adam wajen su rinka nuna musu wasu abubuwa da zai yi ya biya kafirce wa Allah. Idan ya kafirce wa Allah ta wannan hanyar su kuma sai ta ainihin bashi wasu asirai waɗanda zai rinka yin asiri yana kashe mutane ya asiri yana raba mata da miji a koriya na daga gari a tsiyata wani a yi kaza duk baki da su Allah yake wa ma hum bidarrina bihi min ahadin yake illa bi idnillah ba za su iya cutar da wani da komai ba sai da izinin Allah to a ƙarƙashin wannan hanyar ake samun asiri yake afkuwa shine mutum in yana son ya zama boka sai ainihin ya je samu wani ɗaki mai duhu sai ya kulla kanshi ko dai ya zama yana cikin janaba ko kuma aƙalla ya zama yana ainihin zaune babu tsarki tare da shi ba shi da alwala to a irin wannan hali idan ya zauna a haka sai zauna yana yin wasu wurdodi ya sanya ainihin turare mai ƙarfi da duhu yana yin wasu wurdodi yana surkulle yana kiran manya-manyan aljanu yana wasa su haka zai zauna yana tayi yana tayi yana tayi yana tayi yana tayi idan har bukatar shi ta biya wani babba daga cikin aljanu ya zo wucewa ya ji wannan mutumin da ke kokarin ya samu wannan hanya yana ta kiran sunayen manya-manyan aljanu ko wannan ainihin aljanu sai ya tsaya saurare shi to sai fara ba shi ansa to wannan mutum ya fara kaiwa ga manufa shi ke to ya zauna haka zai ci gaba da yi gobe haka jibi har dai rana ta ƙarshe da suka nufi su amsa mishi ko ya je ne musu kirari yana yaban shi shi wannan aljani yana yaban wannan mutum yana yaban shi yana wasa shi to daga ƙarshe ya ainihin yi mishi wani abu na tsoro wanda zai razana shi daga nan in ya nasara ya daure shi kenan in bai daure ba kuma ya haukace yana waɗannan wirdodi yana kiran manya-manyan sunayen aljanu ko mala'iku sai ga kafin mutum ta faɗo kan mutum ya faɗo sai ga wannan sura ta faɗo sai ga mutum ya haɗu amma ga shi mutum gaba ɗaya amma babu kai ya taso musu gadan-gadan kamar zai ainihin hallaka shi babu abin da zai mutu in ya ga ya daura wannan sai koma ya zama musu miciji ya zama musu halitta iri kaza ya yi kaza ya yi kaza duk yadda zai ya tsorata shi ko yayi idan mutumin ya daure yana gama mushi wannan duk abubuwan ban tsoro ko kuma ya ji ana yaban shi to me kake so sai ce yana son ne zai a haɗa shi da wasu yara daga cikin yaran aljanu waɗanda zai rinka aiki da su to shi kenan sai shi wannan ainihin shugaba na aljanu sai musu sharaɗi za ka rinka yanka jarirai ko za ka rinka ainihin rubuta alkur'ani da jini ko za ka rinka taka alkur'ani izifi sittin ko za ka samu alkur'ani izifi sittin kamar da shi ya zama takalmi gare ka izi talatin ka ɗaura kafar dama izi talatin kafa hagu ka taka kana kiran manyan aljanu da mala'iku ka shiga ban ɗaki duk sanda kake son ka ainihin samu wani gudunmawa na wasu aljanu da za su yi maka aiki to kai ɗayan waɗannan abubuwa ko makamantan haka shi kenan sai bukatar su so ta biya akan haka duk hanyoyi ne na kafirci babu wata hanya daga cikin irin waɗannan hanyoyi na bokanci da aljanu zai sarrafa kanshi gare ka wallahi sai ya tabbata ka zama kafiri ko ku a samu jinin haila a rubuta alqur'ani ko a rubuta alqur'ani ta baibai jama'a mun fahimci wannan da ko in shi kenan sai a zo ana irin wannan aiki duk sanda yake da bukata sai a turo musu waɗannan aljanu to waɗannan aljanu sai zama za a yi yanka yankan da za a yi shi babban nasu uba kwata kwata shi zai sha jinin su kuma waɗannan kawai turo su zai yi su yi aiki to kun ga za su rinka aikin banza kenan kura da shan bugu gardi da amsar kuɗi su da yin wahala amma mai gidansu da karɓar sakamakon wahalarsu to sakamakon haka sai su rinka taɓa wannan boka kullum yana cikin ciwon kai matar shi tana cikin ɓari an haifan miji ɗa bashi da kyakkyawa alitta da makamantan haka saboda shi wannan ne wa bokan wahala ba abin da yake ci a wurin bokan mai gidan shi yake ci to sakamakon haka sai kuma ya rinka wahalar da bokan don dole dai wa mai gidan shi biyayya tun da ya fi ƙarfin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaice hanyar da suke bi kenan ainihin su sami irin waɗannan aljanu wannan kaga ɗan adam ya samu haɗin kai da aljani don ne ne don ya cutar da ɗan uwansa ɗan adam ko ya ce to na nemi aure ne a ce aka kasa ni shi ne nake son matar kada ta zauna lafiya me kake so so ake a kore ta to wannan shi ake kira sihirin tafriki kenan za a yi yadda za a raba su duk yadda za a yi wannan aljani sai je sai same ta sai ya ainihin shige ta zai shige ta ta ɗayan halaye guda hudu ko tana cikin fushi ko tana cikin wata sha'awa ko ta nufi cikin wani saɓon Allah ko kuma ta shiga cikin wani hali na matuƙar farin ciki da ya wuce ƙa'ida a irin waɗannan halaye guda hudu zai zo wannan aljani yanayi yana binta yanayi yana binta ana ɓata mata rai ko ta shiga cikin wani hali na razana ko farin ciki mai yawa ko na sha'awa ko makamantan haka furin sai sai samu sai shiga jikinta sai zai shi kenan sai rinka juya zuciya ta sai ta ji ba ta kaunar wannan miji duk abin da ya kamata a yi wannan miji ya ji daɗi ba za ta yi mishi ba duk abin da ta san ba so shi zai dande ne don ya raba su to wannan shi ake kira sihir tafriq idan ba haka ba kuma ko a ce a yi sihir tahmil shi ne ya zama a yi rufa ido ga idanta ko ga idan mijin yadda idan ta shigo ɗakin shi sai ta rinka ganin shi ya zama zaki tana shigowa zaki za ta gani sai ta ruga da gudu kuna cewa lafiya ta ce zaki ne a ɗakin ina zakin tana nuna mijin gashi kuna cewa mijin ki tana zaki ne sihir takhil kenan an riga an rufe idan ta zaki take gani ko kuma shi haka ya shigo ɗakin sai ga kura ina zai zauna ka shigo wurin amarya ka ga kura ko kuma ayi rab rab din nan shine ya zo ainihin saduwa da ita ko ayi rab taballus ko rabtu tarro iri iri ne waɗannan tsafe tsafe nasu duk kafirci ne da maguzanci sai zai budurwa ce tsaf ya aure ta amma tun da an samu wani shekanin saurayi ya ji an asirce ta yana saduwa da ita sai ji ta fara kamar bazawara kamar tsohuwa babu budurta tare da ita gaba ɗaya sai ji ta duk a buɗe sai fara shakka dangane da al'amarinta shi ya auri budurwa ko kuma yar iska ce ya je aura ko kuma ya zama ba ta da ihsa yanzu yana saduwa da ita sai ta kamar tsumma da aka zuba mishi ruwa shakaf ga ta nan ta yi zagabba abin da take motsi na nuna ita mace ce duk rabbi ne wannan ko kuma ya zama ya zo saduwa da ita sai farjin na so shi ko ya zo saduwa da ita sai azzakarin shi sai ta bakale yana ɗaga ta kuma sai azzakari ya dawo lafiya ne ko ya zama ya sadu da ita ya sadu da ita amma manin ya kasa fita duk wannan nau'uka ne na rab duk in ba su yi nasara akan haka ba sai su koma wajen bangaren ukun sai a sanya wannan aljanu duk sanda ciki zai shiga sai tarwatar da ciki duk sanda ciki zai shiga sai tarwatar da ciki sai kaga irin wannan ciki ya taho zai kai wata uku wata hudu sai ya buge wata uku wata hudu sai ya buge wata uku wata hudu sai ya buge duk wannan aiki ne na shekarun aljanu waɗanda suke samun haɗin kai da ainihin bokaye jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan irin wannan ta faru to kaga iblis ya samu wata manufa ta shi shine ya haɗa ɗan adam da ɗan adam gaba ya sa ɗan adam ya cutar da ɗan adam jama'a mun fahimci wannan to kamar yadda muka fara faɗe jiya cewa sihirin an dube shi ta wani wurin yana kasuwa kashi biyu akwai ainihin sihirin hakika shine a yi abu gashi zahiri a ga ya faru a ce wani an kore shi daga garin nan shi ba hauke ke kira kuciya wannan sihirin hakika ne nau'i ne na sihirin tafrik wani an raba shi da ranki wani an raba shi da matar shi wani an raba shi da gidan shi wani an raba shi da rumfar shi an raba wani da wani aminin shi ne wani uban gida ne da yaron gida an raba su duk makamantan wannan sannan akwai sihirin tafiyin na rufa'ida da muka ce to ta wani wurin kuma in ka dubi ainihin sihiri sai ka dubi shi wannan sihiri din nan da aka ce na hakika sai ka dube shi ya kasu kamar kashi takwas ko sama da haka akwai wanda za a yi kamar da muka faɗi za a haukatar da mutum wani kuma za a wata gaba ta ta shanye wani kuma za a yi don ya samu taɓuwa a cikin kwakwalwar shi ba hauka ba ne wata gaba ba ta taɓu ba amma kai daga ganin irin yadda yake abubuwan shi kasan cewa ba cikin lafiya yake ba duk abubuwa na masu hankali ba ya yi amma kuma shi ba mahaukaci ne na duka da zagi ba wani kuma sai a ta samu shi gumul sai zauna a ranar sai awa goma sha biyu rana tana dukan shi baya ji da dauka da kima da menene a jikin shi baya ji ta kama zai dariya ku ɗan uwan shi mutane da zai dariya da ku ba sai yana ta kallon wani wuri yana ainihin ta dariya ko makamantan haka ko yana ta faɗa ko yana ta zage zage duk waɗannan nau'uka ne na asiri ko kuma aiwa mace sihirin ta'fil ta'filu zawad ta kasa yin aure da zaran an daidaita da ita wance eh kaza kaza kaza kaza tana kwanciya bacci sai wannan aljani ko aljana zai ce ki auren ki ga abin da zai same ki tana tashi duk duniyar nan a kira gwaggwa da wane ne ta ce wallahi ba ta gida ba ta gani ba a bacci tana yawo haka a sake samu wani saurayin a haɗa ba yadda za a yi da ai mata aure duk wannan nau'uka ne da suke don su samu su nasara ainihin su ga cewa sun sababbar da gaba da ƙiyayya a tsakanin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaituwa jama'a dangane da bokanci dai kamar yadda ka ji to bokanci haramun ne kafirci dai a cikin addinin musulunci saboda hadisai sahihai waɗanda suka zo a cikin musnad bazzar da sunan na al-imam abi dauda da makamantansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wanda ya je wurin boka boka ya gaya mishi magana ya ji to wannan mutum ya kafircewa abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi dan haka wannan hadisi na nuna mana sharaɗin ka zama kafiri in ka je wurin boka sai in ya gaya maka magana ka ji ko ya baka wani abu ka karɓa ko ya baka wata fatawa ko ya hana maka yin wani abu ko ya umarce ka da yin wani abu kuma ka umarci sannan ka zama kafiri abin da wannan hadisi ya hukunta ke hadisi kuma cikin sahih muslim kamar da muka fara faɗi jiya annabi ya ce wanda ya je wurin boka bi mujarrad zuwa kawai ko kakon arba'in kana sallah Allah bai karɓa ba ina ma'anar wannan ka je wurin boka sai boka ya gaya maka magana kai da kanka sai ka auna da kwakwalwar kanka sai ka ga cewa wannan magana a hankalce ko a shar'ance ba daidai bane ka yi aiki da ita misali ka je wurin boka sai boka ya ce a je a siyo rago ragon nan da ransa a zaro harshen sa a sa wuka a yanke harshen wannan jini a tara a zuba a bokiti akwai abubuwa da za a yi na magani da shi ko ka cewa haba jama'a a hankalce ba za a ji tausayin wannan rago ba sai kace to ba za ka ji wannan umarni ba wannan zuwan da kai kawai gashi ya gaya ma magana ta ƙi ji wannan zuwan da kai kawai sai an ladabtar da kai sallar kwana arba'in an ɗage ta da ba a karɓo ta kuma malamai suka ce lallai dole ka yi ta in ba ka yi ta ba kuma za a kai maka da haddin kisa ka daina sallah kana yin ta kuma sai Allah ya lalata ta baya son ta ko kafin arba'in wannan ladabi aka yi maka aka ce sai dai in ka tuba ka yi istighfari Allah ya tuka cikakken bayani kamar yadda na faɗa ka karanta littafin tafsirul azizul hamid idan haka boka jama'a kafiri cikakken kafiri kuma kufurin mukhrijun anil milla kafirci irin na fir'auna da hamana kafircin da ke fitowa daga addinin musulunci to yanzu matsalar da muke fama da ita a Najeriya jama'a guda ɗaya ce boka in ya kasaita ya zama kaso gumin boka sai ma ji ana ce mishi malam in ya ƙara kasaita ya haɓaka sai ka ji ana ce mishi shekh in ya ƙara kasaita sai ma ji ana ce mishi waliyu to wannan matsala tana rikida mutanen Najeriya idan mune musu wa'azi muna ce musu irin waɗannan ɗin nan da suke cewa shehunnai ne ko malamai ne ko makamantan haka ko mu ce ai waɗannan maguzawa ne kafirai ne sai a ce muna kafirta manyan malamai ba malamai ba ne ai balle a ce sun kai matsala ta shehuntaka balle a ce sun kai matsala daraja ta ainihin walittaka waliyin mutum ai ba karamin mutum ba ne a wurin Allah doka fasiki ne yanzu wata hanya ce za ka bi ka iya gane wane malami ne na sunna wane kuma boka ne kaga wannan hanya ita za ta taimake ka duk ilimin mutum cikin ayyukan ilimin shi in yana wani aiki na bokanci za ka iya ganewa don haka a takaice takaita sai mu ce wa billahi tawfiq alamatin yu'rafu biha sahir alamomin da ake gane wane boka ne wane matsafi ne dan dabo ne wane mai rufa ida ne نقل إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد المعالجين فهو طاهر بلا أدنى ريب إن دي حركة جواني مكين وكي كوينا ما جنين إسكا كوينا ما جنين أسيري وشي ما لميني sai ka gan shi da wannan alama cikin alamomin nan da za mu faɗa kamar guda goma sha uku to babu shakka ko kaɗan wannan mutum boka ne wa hadhihi alamatu hiya ga waɗannan alamomi أولا علامة تفرقو يسأل المريض عن اسمه واسم أمه duk sanda ka je wurin malami da matsala ta rashin lafiya ce ko ta fatawa ce ko roƙon Allah zai maka ko zai maka roƙon Allah akan wani ne buƙatar ka ta biya ko ka ji ya tambaye ka game da sunanka da sunan mahaifiyarka ko sunan wanda za a yi maka roƙon Allah a kan shi da sunan mahaifiyar shi to wannan mutum boka ne menene ya haɗa za ka yi min maganin kaina na ciwo ko kirji na ciwo ko an min asiri ko aljani na jikina me ya haɗa sai ka tambayi sunan uwata in kai ba boka ba ne ina alaƙar rashin lafiyata da sunan uwata idan aikin bokanci to me sirrin wannan tambayar sunan uwa da suke shi ne bokaye suna da ainihin ƙa'ida wajen ainihin haɗa asirinsu da suke ko kuma baka magani idan za su dukkan bokaye suna da abubuwa guda hudu waɗanda a kansu ne ainihin suke gina aikinsu na bokanci ta hanyar magani ne ko ta hanyar yin asiri waɗannan abubuwa guda hudu shine na farko ruwa na biyu ƙasa na uku iska na hudu wuta to duk inda ka ga ɗan adam a duniyan nan kowane iri ne sunan shi baya fita daga ɗayan waɗannan haruffan hijaiya na larabci alifin ba'un har zuwa ya'un menene sunan shi sunan shi ahmad menene sunan mahaifiyar shi sunan mahaifiyar shi karimatu misali to sai a dubi waɗanne haruffa ne suka fi yawa a cikin sunanka waɗanda irin waɗannan haruffa akwai tarayyar su a cikin sunan mahaifiyarka misali ahmad karimatu yanzu mun samu harafin nunin a cikin sunanka Ahmadu akwai kuma akwai harafin mimin a cikin sunan mahaifiyarka waɗannan harufan su ne suke da tarayya misali ko a cikin sunanka da sunanta ko waɗannan harufa na hijaiya guda ashirin da bakwai ko da takwas nan sai suka kasafta su kashi hudu gargaran karkashin waɗancan abubuwa da muka faɗa wuta da ruwa da ainihin iska da makamantan to sai a ce mimun ɗin nan tana wanne wuri sai a ce mimun misali tana ɓangaren naro wuta sai a je su a haɗa wannan asiri idan aka haɗa wannan asiri sai a ce to wannan mutum sunan shi yayi daidai da nari na wuta ne sunan shi dan haka aka yi wannan asiri sai je sai a samo gashin shi ko a samo ainihin hular shi ko wani abu da ya taɓa sawa ko duk in ba a samu wannan ba sai a duba ina ne ya ƙasar da ya taka babu takalmi tare da shi sai a ji a danko wannan ƙasar sai a zo sai a haɗa wannan asiri sai a je sai a kunna wuta sai a kona wannan konawa da aka yi ita ce za ta buɗe jikin shi ga aljannan da za a aika musu sai ya shiga idan a ruwa ne ko ainihin ko a je ko a zuba a ruwa to wannan ya buɗe ainihin jikin shi duk inda yake in ya taɓa ruwa jikin shi ya buɗe wannan aljani da za a aika musu zai samu damar shiga in a ƙasa ne sai a binne duk inda yake ya cire ƙafar shi ba takalmi ya taka ƙasa inda an binne ko a ina ne shi kenan wannan jiki na shi ya buɗe sai aljanin ya shige shi in ya shiga ɗayan waɗancan halaye da muka faɗa don jikin ya buɗe amma yanzu abin da ya rage to kuma shi wannan hali ne zai shiga aljanna ya zama damar shigan shi misali sai aka tunzura shi sai ya fushi sirrin da ya sa kenan ka ji annabi a wancan lokaci da makaranta gaba wani ya yi fushi sai ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ta'awudi da abin ya tafi jama'a mun fahimci wannan da ko wannan a takaitan takaitawa gaba ainihin ta farko ta wannan bayani kenan
قائدة جميلة في التوسل والوسيلة أكون سيتو بمسألة mun fahimci wannan da kyau jama'a gaba ta biyu ta wannan bayani shine za ka ce to menene yasa ba sa tambayar sunan uba ko uwa to saboda uwa tabbas ce ita ta haife ka babu shakka akan haka tabbas sai din nan jinin ta ne amma saboda shakka na iya ƙarfasuwa dangane da uba ya zama ko kai dai ka san ubanka ne amma ya zama hakikatan ba jinin shi bane kai ko in ko ya zama ba jinin shi bane aka hada da harafin sunanka da harafin sunan shi aka ainihin fitar aka yi asirin ba zai ci ba dan haka tun farko da ayi da abin da yake mazunna ne akwai zato a ciki don ma'ai da wanda yake tabbas ne sirrin da yasa suke hada da uwa ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kamar da yadda ta ji mun faɗa ko ki kiyasta a kan sauran wani nashi turaji ne wani nari ne wani ma'i ne wani hawa'i ne za a haɗa iska ne da an ɗaura a bishiya haka iska ta kaɗa shi kenan duk inda yake jikin shi ya buɗe ya rage kuma aljanin ya shige shi in ya samu dama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ake cewa ko ka san kai ahlus sunna ne kana bin sunna kaka dogara cewa ni ahlus sunna ne ai ba abin da zai shafe ni a'a ka tsayi akan sunna din nan dinin da'iman kuma ka tsayi akan zikirin lahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito yace la yazaluka la yazalu lisanuka ratban bi zikrin lahi kar ka sake harshenka ya ainihin bushe ko yaushe harshen ke zama danye ne a cikin zikirin Allah ina ma'anar wannan ba wai zama za ka yi awa ashirin da hudu tana zikiri ba ana nufin duk gabar da take ciki to wannan zikiri ya dace kai ban ɗaki za ka shiga me ya kamata ka ce ka fito me ya kamata ka ce kasuwa za ka shiga me ya kamata ka ce duk nau'in alfasha kuma to ta kuɓuta daga bakinka ta kai daga gaɓoɓinka wallahi duk da haɗu suna bugo maka a fili ko ka zauna lafiya shi ne hirgin kawai shi ne tsarin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan alama ta biyu da ake gane boka ya akudu asaran min asarin marid zai nemi a kawo musu ainihin wani abu daga cikin abubuwan da mara lafiyan yake aiki da su ko kuma ainihin wannan da ake son aiwa asirin kamar saubin wace a kawo rigar shi ko kalansuwa ko mundul ko makamantan haka to yanzu wannan ya tsoratar da kai kenan daga ka ɗibi kayan ka kai kai wurin wanki ba zai tsoratar da kai ba ka kiyaye waɗancan ƙa'idojin ka dogara ga Allah su ɗauki rigar su je su yi asiri aikin banza su kai to yanzu ya rage matsalar kamar yadda muka faɗi da aka yi wa annabi a cikin aka ce an haɗa da wannan gashi ne to yanzu ina hukuncin mutum ne aski ya bar gashin shi a wurin wanzami ko kumbashi a wurin mai wankan farce ko makamantan haka al-imamu ahmad ibn hanbali kamar yadda al'imamu abubakar khallal ya bada labari ya ce imamu ahmad ya ce mustahabbi ne na kai maka aski ka je ka kwashe wannan kuma ka je a surranta ka ɓoye ta inda ka ko kuma ka kwashe wannan kumba ka je ka ɓoye ta ka je ma'ana ka binne ta wani wuri daban don tsoron haka amma in ka kai matuƙa a wajen dogaro ga Allah sakamakon kana kiyaye waɗancan ƙa'idoji ka bar su na ko'ina babu abin da zai same ka insha Allah dan ba lalle bane su iya kama ka za su iya yi ya ki kama ka saboda Allah ya kiyaye ka sakamakon waɗannan abubuwa da kake jama'a mun ji wannan da kyau ko sannan na uku a ayanan ya tulubu hayawanan bi sifatin muayyana li yadhbahaha wa la yadhkuru ismallahi wa la yadhkuru ismallahi alayhi to da dama za ka je wurin malami zai ce zai maka magani ko zai maka roƙon Allah ko ko a kawo dabba kaza amma sai faɗi wata siffa muayyana ko bakar kaza ko mai harare garke ko butsa ko mai juyayyen kai ko rago mai kaza to daga kaji haka ka san boka ne amma ka dubi aka ce ko in ya ce wata mu'ayyana za ka iya zuwa malamin sunna sai ce to wannan roƙon Allah da zamu maka babu ne ji ka je kai sadaka ko ka sai rago ka yanka ko ka sai gwargwaron abu ka yanka ka yanka da nufin ka yi tawassuli ya Allah sakamakon addu'ar da nake yi kuma ake taya ni sa'annan sakamakon wannan rago da na yanka Allah ka biya min bukata to kaga wannan daban ne amma shi yanzu ya ce ka kawo kaza halar garki ko wani abu makamantan haka sannan in ya zo yanka ba zai ambaci sunan Allah ba wa rubama laqaha bi damihi amakin al-alam min al-marid wani lokacin ma an rashin lafiya ce ta zo da ita wurin irin wannan boka an yanka kaza ko ragon ba ambaci sunan Allah ba sai kuma a ce a ɗibo jinin a tashafa a wurin cutar aw yarmi bihi fi makani kharij ko kuma yaje jefar a wani wuri wanda mutane ba sa kai da komowa a wannan wurin wanda duk ka same shi da irin wannan alama to ka tabbatar boka ne na hudu kitabatu salatin rubuta surkulle a samu allo allon karfe ko allo na aduwa ko makamancin haka sai a yi rubutu wanda yake ba zai ainihin karantu ba ko kuma zai karantu amma sai ka ga yana da wata ma'ana ta tawassuli zuwa ga wasu shekanun aljanu ko ainihin mala'iku jama'a mun fahimci wannan ya zama wani abu za a rubuta su kullu wanda ma'anar shi ba za ta fito ba sai ka ga ya rubuta misali aya ta alqur'ani sai rubuta yasin wal qur'anil hakim sai kuma rubuta ajib ya saka ya'in to kaga su kullu ya shigo ciki ajib ya saka ya'in ya saka ya'in manya ne cikin aljanu bayan ya jawo aya qur'ani yasin wal qur'anil hakim sai kuma yake ya kai shugaban aljanu ka karba mana to kaga surkullo ya shigo ciki duk wanda kaga haka tare da shi ka tabbatar boka ne na biyar tilawatul azaimi wa talatin al-ghair mafhuma kaje yana wani karatu yana ainihin yin wani surkullo wanda yake ba a fahimta abin da yake cewa bai da ma'ana a larabci wasu da iqta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'atin bidakhilha hurufun aw arqamun ka je mutum ya ɗauki laya ya baka wannan laya sai zama a cikinta za a samu ainihin wani irin zane haka gashi nan yana da murabba zane kwana huɗu haka an yi ciki kuma an rubuta wasu ainihin lambobi ko wasu haruffa wannan duk wanda ya maka haka boka ne don haka duk wanda ya ɗauki laya baka ka ji matsayin a samu sai a wani tambari haka a cikin sai ake hatimin annabi sulaimana hatimin wane ne sai a yi gida gida gida haka ko ga nan an sa wawun nan an sa mimun nan an sa kaza nan an sa kaza a ciki ko kudin dini ko ka je ba duki ko kun ce maka wanda biya ba ka wannan boka ne sabi'an ya'muru al-marida bi an ya'tazila an-nasa fatratan mu'ayyana في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها الأعمى الأعمى الحجبة an lokacin sai ce ka je ka zauna a ɗaki ba ka ba saduwa da mutane za ka gwargwadon kamar kwana arba'in ko kwana sittin kar ka sake ko da wani ya ganka sannan kar ka sake rana ta shigo maka ko ta wando haka ake son ɗakin ya zama dindin da duki to duk wanda ya baka irin wannan umarnin boka ne ثامنا أبو نتقص أحيانا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معينة غالبا تكون أربعين يوما wani malamin sai ka zo ya ya je wurin malami malami ya ce mishi ya zauna ba shi ba taɓa ruwa ba alwala ba wankan janaba in mace ce ba wankan haila tsawon kwana arba'in wa hadhihi al-alamatu tadullu ala anna al-jinniyya alladhi yakhdumu hadha as-sahira nasraniyyun wannan alama ta nuna cewa bokan nan to aljanin da yake aiki da shi kiristoci ne su ne a cikin addinin su akwai ka'idar da za a saka ta a cikin halwa a ce kwana arba'in kada ka taɓa ruwa to ka ga boka ya ce maka haka to boka ne kuma alamar aljanin su kiristoci ne tashi an abu na tara yi usulun marid ashiya'an yadfunu hasil ardi ya ba ka wani aboki ka ka je ka binne a ƙasa ko ka binne abokin kofar shi ko ka binne a kofar shagon shi ko makamantan haka har irin waɗannan da za a baka a ce ka haɗa da kafar rago ka haɗa da kaza ka haɗa da kaza a kofar gidanka duk da ba ɗaya bokanci ne sa'an nan ashirin abu na goma يعطي للمريض أوراقا يحرقها ويتبخر بها وباك وسجن يكي wasu waɗannan ganyayyaki ba sunan ka zo ka sanya su in sun dutse ainihin sanya su a cikin garwashi rinka yin turare da su wannan alama ce ta bokanci alhadi ashar abu na goma sha ɗaya yusamkinu bi kalamin ghairi mafhum ko ya zo ko zai maka addu'a ko zai maka ruqya ko ka ji yana ainihin yin wani karatu wanda yake ba a fahimta abin da yake cewa الثاني عشر أبن قوم شابي أحيانا يخبر الساحر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها da ka je ka zauna gaban shi wani lokacin ko ka ji ce sunan kawa ne sunan garin ku kaza ga matsalar ka ga matsalar ka ga matsalar ka akwai wani fitinannen mutum da Allah ya yi shi a ƙasar Misra ya kashe shi ba da dade wannan ba sunan shi Sheikh Abdul Fattah Sufi musamman mutanen Kano sun bala'antu da wannan mutum. Ya rubuta littattafai littattafai na tsafi, shihiru haruta wa maruta. Wannan mutum ya yaudari kanawa da yawa, babban mutum ne a ƙasar Masar, amma matsafi ne balarabe. Sai mutum ya tashi takamas daga Kano ya tafi gurin shi sai ya je yana zuwa, ko ko sunan kawa ne. An haife ka ranar kaza ga watan kaza, yau kaza da kaza da kaza kai jirgi iri kaza da kaza duk ya baka labarin rayuwarka gaba daya sai suka fitini da shi sai suka je suka kwaso da kan suka je suna ta buga ga anan karo ga kuma suhiru haruta wa maruta suhiru kaza suhiru kaza wannan mutum jujurutun boka ne ba da daɗe wannan ya rasu ba kar ku fitini da shi ba musulmi ba ne zama mun fahimci wannan da ku duk mutumin da ka je ka zauna ya faɗi sunan ka ya faɗi sunan garin ku ya faɗi matsalar ka ya nuna wannan mutumin boka ne الثالث عشر الثالث عشر نجم سابي يكتب للمريض حروفا مقطعة في ورقة حجاب أو في طبق من الخز الأبيض ويأمر المريض بإبابته وشربه duk mutumin da ka je wurin ku ko ga ya samu ainihin allo na karfe ko wani yadi ko allon ainihin aduwa ko rubuta maka wasu haruffa ga sunan daban-daban daban-daban ba wai ya rubuta maka su a haɗa bane haruffa ne ga sunan ya rubuta maka ya rubuta maka kafin ko kuma ya sa kafin ko sa alhamza misali iri haka ko samu wani farin tsalle ya baka ko ko ka boka wani ko ka ta wannan mutumi boka ne don haka ko malam ya ce fa in alimta anna rajula sahiran sahirin ya ce mai karatu in har kasancewa wani boka ne fa iyaka wa zahaba ilai ina jan kunnen ka karka sake ka go wurin وإما أنت وبا هكذا ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جنر النبي ذات هوكا كبيرك من أتى كاهنا فصدقه بما يقول mutumin da ya je wurin boka boka ya gaya mai magana kuma ya daddata shi faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafir kuwa abin da aka sauka wa annabi muhammad wannan hadisi ne hasan al-imam al-bazzar wa rawqu to jama'a a takaitan takaitawa kun ji to yanzu abin da ya rage shi ne bayan da muka ji alamomin da ake gane ainihin boka to menene hukuncin boka a cikin shari'ar musulunci hukuncin boka dai ta ji matsayin shi kafiri ne hukuncin shi kuma kisa sai dai in ya tuba to imamu malik yake ai boka zindiki ne ya za a iya gane boka ya tuba don a cikin mazhabin imamu malik zindiki ba a gane tubanci duk inda aka samu mutumin zindiki kuma malik ya ce to ya gane mu iya gane ya tuba wannan sana'a ta bokanci ta riga ta zama cikin kwakwalwarsu ta zama jinin shi da ƙarfin shi da naman shi yaya za a yi a iya gane cewa ya tuba don haka imam malik ya ce ala ayyu halin hukuncin shi hukuncin kufa ne amma jumhurin malamai suka ce in har ya sulki da ya tuba kuma bai taɓa kashe wani a halin bokancin nan nashi ba to ko ainihin a rabu da shi amma in ya furuci da ya ba tare da cewa ya taɓa kashe wani a halin dokancin shi to za a kashe shi ba a matsayin haddi na ridda ba amma a matsayin haddi na kisasi ramuwar wancan kisan kai da yayi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaitan takaitawa jama'a su ne kaɗan cikin irin manufofin da waɗannan aljanu da shaɗanu suke da su a kanmu to akwai wata manufar kuma ita ce su ga cewa sun haramta maka cikawa da la ilaha illallah wa mutuwa a cikin hadisin bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wanda duk ya zo kalmar shi ta ƙarshe daga mutuwa ta zama la ilaha illallah wannan mutum zai shiga aljanna to yana daga cikin manufarsu su ga cewa ka zo mutuwa ka cika babu imani to a ina muka samu wannan mun samu wannan a cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi to duk irin waɗannan fitintuni na shekanun aljanu da asirce asirce kamar da ka ji na faɗi ka kiyaye waɗancan ƙa'idoji kana bin alƙur'ani da sunna kana yin zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai da zurriyarka gidanka ana karatun alƙur'ani da makamantan haka sai kaga kun zauna lafiya insha Allah ta'ala wannan shi ne maganin waɗannan matsaloli kana yi kane wa ‘ya'yanka kana nuna wa iyalanka to ga kun zauna lafiya amma babu larurar da za ta sa ka maka lalaya ko guru ko a je a yi rubutu ko wata matsala makamancin haka ko a ce gidanka ba ra'ayi mishi kafi su wannan addini ne ba na musulunci ba wajibi ne wanda ya yi tuba wanda yake da su kuma lallai ya tabbatar da ya cikire su in kuwa ba haka ba wallahi addinin musuluncin shi ya lalace ranar alkiyama zai mamaki Allah yake kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala kuna son in gaya muku waɗanda suka fi kowa asara aiki a lahira a nan duniya sun yi aikin alkhairi jibge ranar kiyama suna sa ran wai za a ba su sakamako mai yawa Allah yake kuna son in gaya muku su allazina balla sa'ayuhum fil hayatid dunya waɗanda tun a nan duniya aikin nasu ya kauce hanya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su a tsammanin su aikin su yayi kyau to kar ka mutu da laya a kwankwason ka ko guru ko a wuyanka ko a kwankwason ɗanka ko a wuyan ɗanka a ɗauko wani zare a makala wa yaro ko a makala wa yaro a duwawu ko a gidanka ko ranar alƙiyama Allah ya saka ka a wuta faka to Allah na mutu ina sallah ina salati ina zikiri ina karatun alqur'ani ka riga ka lalata waɗannan abubuwa saboda wancan magudanci da ka shiga jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yasa wanda biyu yake da waɗannan abubuwa wajibi ne ya rabu da su kuma na daga cikin hanyoyin da aljanu suke samun dama akan mutane ko a siriya su je ka kai tsaye in kana da laya in kana da laya to asiri na shiga ka yadda ka san kofar duniya haka jikinka yake a wurin asiri haka kake a buɗe in ka sa laya a jikinka sai har ma ya kai akwai daga cikin bokayen da suka kware a kan sana'ar bokanci in suka buga suka buga su wa wani asiri asirin nan ya tsaye ainihin kishi ya zama tsarin da yake da shi irin tsari ne nasu na kafirci suna son su karya shi to akwai nau'in laya da za a yi a zo a kashe ta kofar gidan yana ketarawa duk irin wannan tsari da ke tare da shi ya lalace aljanin nan sai samu shiga jikin shi matukar yana tare da waɗannan layi na shi yasa wannan abubuwa ba abin yi bane jama'a rashin aikin yi ne yasa malaman suka bullo muku da wannan laya da guru da makamantansu don su samu hanyar cin abinci amma wallahi ba addinin musulunci bane ko kaga an ɗauko farin kuɗi wuri an matsala wa yaro a wuya ko kwabo mai kwabo mai huda an matsala wa yaro ne a wuya duk wannan abin addinin maguzanci ne jama'a ko kuma a samu ainihin haƙarƙarin wani tsuntsu a kan kare a mai da shi laya ko a mai da shi duru ko a saka shi a cikin wando ko a mai da shi bante duk wannan addinin maguzanci ne jama'a ya kamata ka tuba ka bar Allah ya shirya da mu to a cikin hadisi wanda a Abu Yasar ya ruwaito sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake manzon Allah ya kasance na yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadmi wal gharati والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لبيغا wannan addu'a ta tattaro abubuwa masu yawa na neman tsari jama'a sai kokari ka haddace ta fassara ta shine ya Allah ina roƙonka ka tsare ni minar taraddi daga gangarowa daga sama mutum ya faɗo daga sama wani bene ko bishiya ya mutu wal hadin ko jini ya turmushe ka wal gharq ko kuma ainihin ruwa ya cinye ka ka faɗa rijiya ko ka faɗa kogi ya cinye ka wal harif ko gobara ta cinye ka wa a'udhu bika an yatakhabbatani shaytanu inda al-maut ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shaytan ya buge ni a lokacin mutuwa ashe ka ga ba wai yanzu da kake da ranka da lafiyarka ne kaɗai cutarwar ba zai bari sai ka zo mutuwa sai ya buge ka sai ka fita cikin hayyacinka mala'ikun mutuwa kuma in lokacin ɗaukar ranka fa ba za su jinkirta ba za su ga cewa ka suma ba ba za su ga cewa aljani ya buge ka ba lokaci ya yi sai su zara ranka shi wai muguntar da wannan aljani yake son ya maka ya haramta maka faɗar la ilaha illallah wa mutuwa don Allah wacce cutarwa ta wuce wannan yanzu manzon Allah yake yin wannan addu'a ma'ana manzon Allah zai roki Allah ya tsare shi da abin da yake ba zai yi ya faru ba ba zai yi ba da a ce ba zai yi wa aljani ya make mutum ya fita daga cikin hayyacin shi ba shin manzon Allah zai ce Allah ka tsare ni shubani kada ya make ni lokacin mutuwa ai ba zai yi ba a ce abu ne mai yiwuwa aljani ya buge ka lokacin mutuwa har ka fita hayyacinka ka kasa faɗan kalmar shahada sannan cikon addu'a na kanta ƙarfe kwanto wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a filin daga amma a halin na gudu ana cikin jihadi na ba da baya na gudu kuma in mutu Allah ka tsare ni daga irin wannan mugun halin wa a'udhu bika an amuta labiran Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin maciji ya tare ni ko kunama maciji ya sare ni daga nan ya zan sanadin mutuwata Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni kunama ta sare ni ta zama ita ce sanadin mutuwata wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Tabarani da Mizzi suka fitar da shi al-Imam Hakim ma ya ainihin ruwaito wannan hadisi wa inganta shi jama'a a takoicin takoita kun ji wannan hadisi bayan haka kamar yadda muka sha faɗi jiya ma mun faɗa akwai addu'o'i da annabi yake yi ko ibukum bi kalimatillahi tamma to mun yi bayani jiya kai da kanka za ka iya mai da wannan addu'a ta zama a kanka ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kai da kanka kenan kana roƙon Allah ya tsare ka daga wani tubanin aljani da wani mugun matsafi da makamantan haka duk waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci amma ko ka san addu'ar duk da tafi su muhimmanci ita ce falaki da nasu lokacin manzo Allah duk yana waɗannan addu'o'i amma yayin da aka saukar musu da falaki da nasi shi kenan duk sai koma ya tare a kansu ma'ana sun fi duk waɗannan addu'o'i na neman tsari kenan domin waɗannan surori ayoyi guda goma sha ɗaya duk wani bala'in duniya da lahira duk wani bala'i da ke faruwa sakamakon wata halitta ta Allah mutum ne ko aljan to ka roki Allah ya tsare ka daga gare shi ne rage kuma kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq ya Allah kai ne ubangijin mutane kai ka halicci mutane Allah kai ne ubangijin safiya wayewar gari sannan ka sake cewa ƙarshe minal jinnati wan nasi Allah ka tsare mu daga sharrin aljami da sharrin mutane dukkan wanda ke zaune nan yake saurare na ko wanda zai saurare na a kasar ya dai san dan uwan shi mutum ya iya sharri ko to kamar yadda ka san haka ake nuna maka to haka aljanna ku da sharri wajibul munasaba kenan da yadda aka hada su ba ka ce Allah ka tsare ni daga aljanu da mutane ka dai san dan uwanka mutum yanzu yanzu zai iya zuwa ofishinka ya haɗa maka sharri a kore ka yanzu kishiya za ta yi miki sharri a kore ki yanzu wani zai je maka munafunci a maka kaza yadda ka san irin wannan makirkin da su ba da fice wajen kaiwa da komowar hasada to haka ainihin aljanu suke tsakanin su da mutane jama'a mun gane wannan da ku yana daga cikin cutarwan aljanu wa mutane akwai al'aini al'aini kamar yadda muka fara bayani jiya shine kambin ido ko kambin baka dan uwanka mutum sai kalle ka ko wata hasada sai ta shiga ciki yake nan wani zazzabi ya kama ka ko motar kai kalla yanzu sai ta buga ko ya kalli rumfar kasuwarka duk al'amari sai dakata maka cuta ce a idon mutane yasa da ka ga abu ya baka sha'awa wani alhamdulillah Allah ba shi jali ya cika shago da kaya ko ka so Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka din nan ita ce maganin wannan dafi in kana da shi a cikin idonka jama'a mun fahimci wannan da ko to haka aljanu su ma suna da irin wannan idan suka rasa yadda za su da mutum su ma sukan yi musu al'aini sai su kalli mutum da mummunar manufa su wani mugun abu ko same shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaitan takaitawa ya jama'a waɗannan duk na kawo mana su ne sakamakon sharhin wancan hadisi na cewa da Usman yake Shukani yana rikita musu sallaci cikakkun bayanan da muke dangane da bokanci da boka yaɗin nan ka je ka samu wannan littafi babban littafi ne gashi asarimul batta fi tasaddul saharatul ashraf wato takobi mai kaifi game da tunkarar bokaye masharranta wani babban malami ne mutumin ƙasar masar yana zaune a ƙasar Masar a yanzu amma sa'an da ya littafin yana zaune a Madina ne sunan shi a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yana garin yanzu kafin Sheikh a ainihin ƙasar Masar yana nan da ran shi malami ne babban malami yana da ainihin kula da aƙida shi ne waɗannan littattafai na farkon shi ya sa mishi wiqayatul insani ma'ana tsarin da mutum zai samu min aljinni wa shaytan daga aljanu da shaytanu sannan ya zo wannan littafi asfarumul battar ya karanta wannan littafi a cikin kasar shida ya karanta littafin wuƙaya a cikin kasar biyar duk baki ɗaya ya karanta su alhamdulillah jama'a mun fahimci wannan sannan sai wannan littafi burhanin shar'i fi isbatil masi wa fara littafi ne wanda a ainihin ali hassan ali abdulhamid al-afari almajirin albani ɗaya daga cikin malaman da suka haɗu su biyu suka yi littafin suka tafi wannan nabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya yi su ya tsaya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya yana kawo hujja Allah ya ce annabi ya ce ga malamai sun ce likitoci sun ce kaza ka je ka nemi wannan littafin ka rabu da rukanin da masu rukani suke saka aljanu suna cutarwa wanda duk yake aljanu ba sa cutarwa sai mutum ne kake nufi in yace ina nufin ba su isa su cutar da kai ba sai da izinin Allah sai mutum maganar ka gaskiya ce in ko yace babu yadda za a yi aljanu ya cutar ko ta kaka sai mutum ƙarya kake ka ƙaryata Allah ka ƙaryata annabin Allah ba shi Qur'ani ya tabbatar nan da ta hadisai sun tabbatar mana annabi zai shiga ban ɗaki yana a'udhu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shaytanu maza da mata hadisi cikin bukhari da muslim kaji annabi ya ce suturar da ke tsakanin al'aura ɗan adam da aljanu shine yanzu shiga ban ɗaki ya ce bismillah ma'ana idan baka ce bismillah ba ashe aljanu za su iya nakasa ainihin halitta daga cikin halittunka dan haka al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi At-Tubb an-Nabawi yace mafi yawancin waɗannan gwaiwa da mutane suke samowa da wannan ainihin mutuwa a zakar yace duk abin ɗaki ne sakamakon rashin waɗannan zikirori ka shiga ban ɗaki baka yi bismillah ba ko baka yi wannan addu'a ba ka shiga kana fito ka shiga ba kafar dama ka shiga kana zancen duniya kawai al'amari ya dame ka dama aljanu suna ciki zankano yana jin haushinka kana buɗe al'aurarka shike nan sai hura golanka sai a ce gaiwa sai kane a zakarinka sai a ce wani a zakari ta mutu duk yadda za a buga duniyar nan zuwa a ce an kasa magani an kasa kaza ko an zo an nemi an yi maka karatun alkur'ani an yi maka addu'o'i in Allah ya taimake ka ka warke in Allah kuma ya kaddari wannan larura ita ce ajalin ka shikenan sai ka tafi a haka domin kar mutane shakka ta shige su cikin alkur'ani dan Allah mutum ne suka kwanta asibiti wasu ba su warke ba suna da yawa amma an daina zuwa asibiti ba a daina ba to in ka je an maka karatun qur'ani an yi maka addu'a farka ce ko ya ban warke ba a'a wannan sanadi ne na neman waraka waraka a wurin Allah ce har ka ɗauki imani ka ɗora akan malam wani al'amari ya lalace maka imanin ke zama akan Allah sannan ka bi wannan hanya ne sannan duk abin da za a karanta na daga abin da za a yi magani da shi kar a sake a ƙetare alƙur'ani da sunna duk addu'ar da za a yi ta kar a saki addu'ar nan komai kanta da daɗin ta kar ta zama da wani harshe ko da larabci jama'a mun fahimci wannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari fa yanzu Allah ya shigo ya samu Aisha ta ne wata mace da yahudiya ruka har arne in yaje yake kai mishi ruka in ka kwatanta haka ya halatta kenan a cikin shari'ar musulunci muna da kasar da muka fara bayani akan irin waɗannan matsaloli mun yi kasar biyu na yanki amma mun dakata muna nan wata ran za a ci gaba a kansu insha Allah ta'ala sai ainihin annabi ya same ta ta kama wannan da yahudiya ta ne mata ruka annabi ya ce me kike yi Aisha ko kake kuntu arkiha ina mata ruka ne ina mata rukiya ina mata tawaida addu'a nake mata manzo Allah ya ce alijiha bi kitabillah to faki mata da littafin Allah ka a sako shirkullo to littafin Allah duk abin da ya sauƙaƙa kuna da ɗan yaro da daddare sai yake da daddare yana fakan da ra'isu yana firgita to karka ce da takabbaran nan bari a tafi gidan malam bari a a'a kai musulmi ne to daga yaron nan yi miki karatun alqur'ani gwargwadon abin da ya sauƙaƙa qur'ani duk baki ɗayan shi alkhairi ne magani ne Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wannan min ba mulki ta tabbidiyya da ke nuna wani bangare ne na qur'ani ba wani ba a'a wani nazzilu min alqur'ani muna saukar da alqur'ani da ita duk baki ɗayan shi waraka ce da rahama ga mu'mini fatiha ka iya karanta wannan yaro falaki da nasu ka iya karanta miki alif lam min ka iya kullum kitabullah duk littafin Allah ne karanta kama shi ba ka karanta miki kama shi ba ka karanta miki ka tofa miki duk wanda kai akan haka ya dace da suna ba kai kuskure jama'a mun fahimci wannan da kyau sai da haka matsalar mai sauki ce amma jiya mun yi cikakken bayani babu larurar duniya da za ta halatta maka ka gorin boka tsakaninka da boka sai dai gaba yadda ka san annabi da kafin jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shigar da mu bayan da mu gama wannan bayani sai mu ci gaba da karatun mu الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله وكيل الركوع ركوع to kamar yadda muka fara bayani jiya inda dai wannan littafi sallah yake karantarwa yake siffanta irin ta annabi ko mutum da yake arruku wannan alif da lam din to ka ɗauka cewa ainihin lil ahad ne lil ahad zuhni wani irin ruku'u ne wanda an shigar da shi cikin tunanin kwakwalwarka dama shi ne an shigar da tunanin sallah ake siffanta maka irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu da kake a ruku'u sai kace ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin na shehu ba ba irin na limamin mazhabi ba amma ruku'u irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة كان النبي إن يجمع قراءة فاتحة سورة كما يأني شروع كأن وأن حديث ذاك أبو داود والحاكم في كرويتوشي وصححه كما حاكم يا إنجن تاكي ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يا موافقة عينهم حاكم وما لن يكون وهذه السكتة وأن الشرود أكتي قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه ابن القيم da shi da wani malami sun kwatanta shi gwargwadon yadda mutum zai sauke numfashin shi ma'ana yayin da ka gama kira'a din nan ka san kamar wata tafiya ce kai to za ka ɗan samu dama ka sauke numfashinka to gwargwadon haka ne ɗan yin shuruɗin ba so ake daga ka gama cewa minal jinnati wan nas Allahu akbar ba haka ba a an kace minal jinnati wan nas Allahu akbar kaga an ɗan samu shiru ɗan kaɗan ko kwatan kwatan haka ake hukunta maka to kuma ga lokaci yayi Allah ya shirya da mu sai gobe insha Allah ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك